الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون wannan ayar da sauran wasu ayoyi a jere a nan sun sauka ne saboda maganganun yahudawa lokacin sauka waɗannan ayoyi tukuna ba ba riga an yi nisa ba ba yi nafi bani nabir ba balle a yi katul bani ƙuraiza ana fafatawa ne haka akwai dai amanan zaman lafiya tsakanin su da juna amma ba za a rasa yan maganganu hakan nan ba kamar yadda muka wuto dai maganan haddin su da maganan binciken su cikin attaura yahudawa suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna tambayan ka kai mana bayanin addinin nan naka yaya imanin ku yake ne me kake imani da shi yace amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa lasbati wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun da ya ambaci annabi isa cikin annabawa annabi yace musu mun yi imani kawai yadda Allah ya umurce mu mun yi imani da Allah da dukkan annabawansa da dukkan littattafansa a garin lissafi in mun tashi lissafi za mu lissafa waɗanda muka kama sunayensu ɗin nan da sunan annabi isa ya shigo cikin annabawa nan da nan sai yahudu suka ce auzu billahi auzu billahi la na'lamu dinan sharran min dinikum mu taɓa ganin mummunan addini irin addinin ku ba kuna kirga mutanen kirki kamar abin kirki har ku kirga isa ku ce annabin allah ne shi ma la na'lamu dinan sharran min dinikum wala na'lamu dinan aqalla hazzan fid dunya wala akhirati min dinikum to ganin addinin da yake mai kankantar rabo duniya da lahira mai na sharri irin addinin ku ba isa ma a ce annabi ne isa a ce an yi imani da shi to shi gina nan dama irin wannan in ta faru Allah shi zai bada amsa da an tabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai bada amsa qul ya rasulullah ka gaya wa yahudawa ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna me yasa kuke mana wannan kiyayya ne me yasa kuke aibata mu ne me yasa kuke kin mu ne menene laifin mu ne hal tanqimuna minna illa an amanna billahi kawai da cewa mun yi imani da Allah shine laifin namu har za a ce mana babu addinin da fi addinin mu rashin rabo duniya da lahira kankantar rabo duniya da lahira ko kuwa ba addinin da fi namu sharri me yasa kuke kin mu an amanna billahi kawai dan mun ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilayna mun yi imani da alqur'anin da yake hannun mu wanda aka saukar mana da shi وما أنزل من قبل da dukkan littattafan da Allah ya saukar su bilule su Ibrahim wa Musa da littafin Annabi Isa da Zabura da duk abin da Allah ya saukar cewa mun yi imani da su waɗannan shine laifin mu yasa kuke kin mu har kuke mana waɗannan baƙaƙen maganganu wa anna aktsarakum fasiqun don ku Allah ya ya mai da ku fasikai ba ku yi imani cikakke ba mu mun samu shi yasa kuke kin mu kuke mana wannan abin da za ka ce aksarakum saboda akwai yahudawa musulmin kirki a zaune a fadar annabi kar a ce kullakum to an ce dukkan su dinnan sai ya zama kawai dukkan dangin yahudu kenan ake yi da shi amma an ce aksarakum tun da yake kadan ne suka musulunta to shi kenan an san aksar din su ne waɗannan kafiran wanda ake jayayya da su wa anna aksarakum fasiqun قل هل نبئكم بسم الله قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل آه وبنجي يتي النبي صلى الله عليه وسلم ya faɗa musu ga abin da ya fi yanayinku muni yanayinku yasa suke ku don kun yi imani da Allah da duk abin da Allah ya saukar na littattafai duk annabawan da Allah ya aiko ba ku rage ko ɗaya ba shine laifinku a wurinsu suka ce babu sharrin da ya fi halin da kuke cikin muni to gaya musu kul hal nabbikum bi sharrin min zalika ko kuna so in ba ku labarin wani abin da ya fi wannan muni in a ganin ku abin da muke ciki mummuna ne ko kuna so in ba ku labarin abin da ya fi wannan muni har wani biyu kuma sharrin min zalika masubatan inda Allah wanda za mu lissafa nan kuwa duk ya zo ne sakamako daga Allah a al'adan sakamako na alheri ana kiransa masubatu wato sawabu amma in na muni ne ana kiransa iqabu to nan an yi musu ne kaman bashirun bi azabin alim ga albishir ba ce wa anzirhum ba sai aka ce bashirun bi azabin alim masubatan inda Allah sakamakon da Allah ya yi muku da iyayenku da kakanninku bari ku ji abin da ya fi abin da muke cikin wuni man la'anahu Allah mutumin da Allah ya la'ance shi don Allah ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud da isan maryam wa ghadiba Allah wa man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi mutumin da mutanen da Allah ya la'ance su mutanen da Allah ya fishi da su nan dai su ne waɗannan har yanzu saboda wa ba'u bi ghadabin ala ghadab su suna tare da fishin Allah su yahudu mutumin da mutanen da Allah ya la'ance su man tana aiki da fardi da jam'i lafazin ta mutum ɗaya ne amma jama'a ne mutanen da Allah ya la'ance su man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wanda Allah ya la'ance shi yayi fishi da shi wa ja'ala minhumul qiradata Allah ya mai da waɗansu daga cikinsu biroyi wal khanazira Allah ya mai da waɗansu daga cikinsu aladu waɗannan wa abada ɗahut sannan kuma ya zo ya bauta wa shaidanu domin in malamai sun taru sun ce a soke nassin Allah a kawo kaza sai aka soke nassin Allah a kawo sabon aka rubuta. to wayannan malamai sun zama shedanu wanda suka yarda da wannan sun zama biya shedanu to muna tambayan ku kun dai faɗi laifin mu mu kuma muna nuna muku waɗanda Allah ya la'ance su ya yi fishi da su ya mai da waɗansu su biroyi ya mai da waɗansu su alade ya mai da waɗansu su masu bin shedan da su da waɗannan waɗanne ne suka fi muni a waɗannan sun fi wanda suka yi imana bawa duka gaba ɗaya da littattafan Allah duka gaba ɗaya waɗannan su ne munana waɗancan kan masu kyau ne kamar dai misalin yanzu mutane suna faɗa da junansu kamar yara misali suna faɗa ce ubanku matalauci ne gidanku gidan ba gidan ne mai kyau ba sannan abinci baya isan gidanku kuku in ana magana me za ku ce wancan kuma ya amsa yace ni kuma na san ubanka babban ma'aikacin gwamnati ne ya yi sata aka kore shi da ya dawo daga koren gwamnati ya komo ya shiga satan ɗaki yana sata aka kama shi ya fursuna da ya dawo daga fursuna ya shiga fashi da makami a gaban jama'a aka harbe shi to kai ko me za ka faɗa to kaga wannan na ƙarshen nan ya fi muni to mu dai namu ai ba abun ba abun gori bane shi wancan cewa gidansu ba kyakkyawa bane abinci ba isa ba abun gori bane ta ma waɗannan من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا masu waɗannan irin sifofi su suka fi ko dukkan abin da yake mummuna ba kamar waɗannan balle ma muna mu ba mummuna ciki abada dagot wannan yana daga cikin karatu mafi kankanta cikin alkur'ani domin akwai kira'a wajen goma sha bakwai kashaf zama ya kawo a cikin tafsirinsa an karanta da kira wajen goma sha bakwai abadu dahud abadu dahud ubida dahud abidu dawud abidu dawud abadar dawud haka da har zuwa goma sha bakwai duk ma'anan su da wadaka wadannan sharrun makanan su suka fi kowaɗanne ne muni wa adallu ba kun ce mu mun bata ba tunda muka ce an annabi isa ma yana cikin annabawa mun yi imani da shi to kun fi kowa bata wa adallu kun fi kowa bata an sawa isabili gabarin hanya madaidaiciya tsakiyar hanya وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون cewa man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut wannan duka mun karanta inda Allah ya tsine wa yahudu yayi fishi da su ya la'ance su fa ma nadhihim misaqahum la'annahum an sakhiba Allah alaihim cewa an mai da su alhanzir da biroyi a zamanin annabi Dawudu waɗanda suka yi wanda suka kama kifi ranar asabar bayan an hana su din nan to tsofinsu aka mai da su aladu samari aka mai da su biroyi kuma a zamanin annabi isa waɗanda suka ɓata masa da suka ɓata masa sunansa da sunan mahaifiyarsa ya roƙi allah allah ya mai da su biroyi su ma to duk da yahudawan ne aka yi haka da su saboda haka su menene za su ce kenan allah ya la'ance su ya tsine musu ya yi fishi da su ya mai da waɗansu aladu ya mai da waɗansu biroyi saboda haka ne tun daga nan sai musulmi suka dubi yahuda suka ce ya ikhwatal khanaziri wal qirada ya yan uwan ya yan uwan aladu da biroyi sai yahuda suna sun da kai ya yan uwan aladu da biroyi sai yahuda suna sun da kai man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabil وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون waɗansu daga cikinsu kuma za su shigo wa annabi sallallahu alaihi wasallam majalisarsa su ce ai sun gane abin nan nasa gaskiya ne ƙarya ku suke sun zo ne don biyan wata bukata su su ji wani abu ko su ga wani abu wanda za su tafi da shi ƙarya suke yi sun shigo da kafircin su kuma da shi za su fita wai za ja'ukum in kafiran yahuda waɗansu daga cikinsu sun shigo wajen ku ya rasulullahi kalu sukan ce amanna mai mun yi imani abinda muka karanta littafin wannan abu naka ai gaskiya ne mun yi imani su faɗi maganganu masu daɗi wa qad dakhalu bil kufri hum qad kharaju bi sun shigo da kafircin su ba su zubar da shi ba saboda wa'azinka da karatunka sun koma da kafircin su sun shigo da kafircin sun fita da shi wallahu Allah shine a alam yafi sanin bima kanu yaktumuna abinda suke koyewa na kafircin su a cikin zuciyarsu sun shigo da shi sun kuma fita da shi وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون يهود وبنجد جناجا وأن صلى الله عليه وسلم ترى كثيرا منهم ذاك يوانشنسو ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان suna gaggawan aikata mugun laifi mugun laifi karyata annabi sallallahu alaihi wasallam da ɓoye sifofinsa mugun laifi ne yusari'una suna gaggawa fil ismi a cikin shiga manyan zunubai wal udwani da ƙetare iyaka wa akli musuhud da kuma cin rashawa suna gaggawa cikin yin irin waɗannan a ka'idar larabci yusari'u yana yin gaggawa ko sari'u ku gaggawa ko ku sari'u na suna yin gaggawa ana amfani da shi wajen zuwa shiga alheri sari'u ila maghfiratin min rabbikum yusari'una ulaika yusari'una fil khairati to amma in na sharri ne sace yastajiluna ka bil azabi yastajilu to nan an yi shi ma kaman bashiru bi azabin limin din ne yusari'una kamar yadda mutanen kirki suke gaggawa zuwa aikata aikin alheri haka yahudu suke gaggawa zuwa fadawa cikin aikata sharri da sabon Allah da cutan dan adam da kuma cin rashuwa wa akli musud labisa ma kaniya wallahi waɗannan yahudu abinda suke aikatawa labisa yayi muni kwarai
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون
لولا ينهيهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاسم وأكلهم السهد لبيس ما كانوا يصنعون wa'annan miyagun abubuwa da suke yi me yasa manyan malamansu masu iko da manyan malamansu masu ilimi ba za su hana su ba laula ne rabbaniyun labaru an qaulihimul isma daga faɗin mugun magana na ƙaryata annabi ko ko duk dai muguwar magana me yasa malamansu ba za su hana su ba wa aklimu sud da kuma cin rashuwa me yasa malamansu ba za su hana su ba laula ne umar rabbani yuna wal habaru an qawli muslima wa aklihim suhud labisa ma kanu yasnaun amma abinda malaman suke aikatawa labisa yayi muni kwarai da gaske can wajen amawa sai aka ce labisa ma kanu ya amalu amal aka yi amfani da shi wajen malamai labisa ma kanu yasnaun sana'a sunu aka kawo wato shi malami in ya ɓaci in ya ɓaci wajen aikata zunubi shi ba shi ba aiki bane tattare ne masana'anta ne na zunubi da aka kawo laifin ma ne kace labisa ma kan yasnauna shi malami in ya ɓaci ma'aikatan zunubi zai ba ma'aikacin zunubi ba masana'anta ne shi ko ba mai zunubi wanda ba malami ba amil ne ma'aikaci ne saboda haka amma kace labisa ma kan ya amalu amma abinda suke aikata yayi muni kwarai da gaske aka yi amfani da amal wayannan malauka kace labisa ma kan yasnaun abinda suke san'antawa yayi muni domin su ma'aikatan zunubin ne da su ba wai zunubin kawai suke aikatawa su malamai domin shi malami abin koyi ne saboda haka malami ke cikin hadari shi koyaushe ya kokari ya kamanta abin da yake karantawa ya kokari ya kamanta abin da yake karantawa ya kokari ya aikata abin da yake gaya mutane su aikata ya kokari ya bar abin da yake hana mutane yi shine matsayin malami idan yayi haka to ya ya ya ci sunansa malamai magada annabawa amma inda abin da malami yake faɗa daban abin da yake aikatawa daban abin da yake sa mutane daban abin da yake hana yake yi daban abin da yake hana mutane daban abin da yake aikata daban to shiken labisa ma kanu yasnaun tattarin sa yayi muni tunda dan tattarin sabon Allah masu zunubi duka ma'aikata ne sabon Allah amma shi mai tattare ne sabon Allah لبئس ما كانوا يصنعون أعوذ بالله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولازيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurato ya dawo madina yahudu suna cikin dukiya suna cikin jin daɗi daga zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kira su suka ki sai Allah ya jarrabe su da talauci da fatara da bacin gonaki da bacin dukkan dukiyarsu suka ce a wannan mutum wanda ya zo gasar nan ya zo mana da shi'umci kalu inna tabayyarna bikum ya zo mana da shi'umci wannan mutum ya zo mana da shi'umci Allah ya kame hannu ya ki ba da alheri ya kame hannunsa ya danke hannunsa saboda haka suka ce wai Allah ya kame hannunsa ya ki ba da alheri wa qalatil yahudu yahudu suka ce yadullahi a'udhu billahi yadullahi suka ce hannun Allah maglulatun wai ya kukume wato ya danke hannunsa Allah ya ce gullata bihim ku dai Allah ya musu mummunan addu'a ne yace Allah ya Allah ya daure hannayenku Allah dai ya daure hannayen ku ne masu daurarun hannu ba dai Allah ba Allah ka hannayen suna shimfide wa lu'inu bima qalu ko maganan man la'anahu Allah gashi ya fito kusa kusa man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa jala minhu al-qiradata wal khanazira wa dahud wala wa lu'inu bima qalu saboda wannan mummunan magana an ƙara musu la'ana akan la'anarsu dama suna dauke da la'anoni da yawa to wannan ƙarin maganar can da suka ce lokacin da aka saukar da manzal ladhi yaqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifu la adafan kathira wa zai ba Allah rance Allah in yazo biya ya ninninka ya ninninka suka ce ga Allah Muhammadu nan talauci ya same shi yana neman rance banda matalauci yake neman rance Allah ya ce لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلوا الانبياء من غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق da wannan mummunan magana da kisan kai da suka yi wa annabawa da dukkan maganganun da miyagun ayyukansu to za a haɗa musu a lahira a jefa su a cikin wuta ce ku ɗanɗana azaban wuta wani inu Allah ya la'ance su bima ƙalu saboda wannan mummunan magana nasu bal ba haka bane ya dawo hannayen Allah mafsuɗa ta ne a shimfiɗe suke yun fi ukai fai shawo yana ba da arziki yadda ya ga dama maganan hannu ana alkur'ani yana ana ambata wa Allah hannu wani lokaci kaman nan kaman innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim duk wanda suka yi mubaya da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman sun yi mubaya da Allah ne kaman hannun Allah ne ya kama hannunsu su da an faɗi sunan hannu anan anan gaba ubangiji ya ce bal ya dahu su kafirai sun ce yadu hannu ɗaya Allah ce a'a hannayen Allah gaba ɗaya a shimfiɗe suke wajen zuwa baiwa a wani wuri yana ce ba hannaye biyu ba hannaye da yawa ina ce wasu sama bane na habi aidin mun gina saman nan da hannayenmu ba hannu biyu ambata ba a wurin أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما أيدينا كما هنا يا أنبتا تو وجن هلتن آدم يتي مما خلقت بيدي da hannu biyu to duk da waɗannan malamai sun sha yin maganganu a kai akwai suka kasu kashi uku akwai malaman salaf akwai malaman ash'ariyawa akwai malamai mujassimin mujassimuna a'udhu billahi suka ce tunda Allah da kansa ne yace yana da hannu wani lokaci ce yana da hannu biyu to kawai Allah yana da hannu amma ba hannu ne irin na mutane ba amma lalle ne tunda Allah da kansa yake yana da hannu to a bari Allah yana da hannu to waɗannan mutane in sun faɗi wannan magana sun takaita ubangiji kenan domin in Allah yana da hannu hannu biyu to an masa iyaka kenan an masa iyaka kenan dole ya zama yana da motsi yana da kawaici in ko yana da motsi yana da kawaici to ya zama hadisi domin yana da gaɓoɓi kenan wanda aka ɗoɗɗora akwai kenan wanda ya ɗoɗɗora waɗannan gaɓoɓi wannan duka ya koru ga Allah ya koru ga Allah kuma su salaf suna cewa to tunda Allah ya faɗi hannu alƙur'ani ya faɗi hannu mu dai za mu yi imani da yadda alkur'ani ya faɗi da yadda Allah ya faɗi amma ba mu san yadda za mu ce ba mu dai mun yi imani da alkur'ani mun yi imani da abin da alkur'ani ya faɗi amma hankalinmu ba zai yarda cewa Allah yana da hannaye irin hannayenmu ba hankalinmu ba zai yarda wannan ba mun imani laysa kamithlihi shay Allah ba wani abin da yake kama da shi in mun ce hannunsa biyu kamar na mutane amma yadda yafi mutane haka hannayensa suka fi mutane to shikenan mun mai da shi yana da yana da masilu kenan yana da mai kama da shi kenan to su kuma ash'ariyawa suka yi ta yin tawili suka ce ai ana fassara hannu da iko ana fassara hannu da mulki ana fassara hannu da wadata ana fassara hannu da alheri kamar mutum ya ce maka wannan abu nawa aikin da nake neman nan in baka sa mini hannu ba ba zai yiwu ba ba zan samu ba ko ku auren da nake neman nan in ba kai ka samun hannu ba ina ganin ba zai yiwu ba ko ko siyasa da zan tsaya nan in baka sa mini hannu kai da mutanenka ba dubba wannan maganganu dubba suna nufin hannun nan mai yatsa biyar bane a'a wai wani ikon ka zaka nuna kudura kenan to ashe ana fassara hannu da kudura da iko to kuma ana fassara mulki da hannu idan ka zo ka faɗa wa basarake wani abu sai ce to wannan abin da ka ambata yana hannuna amma wanda ka ambata da farko baya hannuna alhali ko kana ganin sa yanzu da kuke magana da shi ba komai a hannunsa ko idan ka faɗi magana in minista ne ka faɗo wani abu na ministan sa zai ce wannan abu yana hannuna in ka faɗi wani abu na wani ministry ce wannan abu baya hannuna to in gwamna ne ya ce wannan abu in ka faɗa na cikin state nasa sai ce wannan abu yana hannuna amma wanda ka faɗa ba hannuna bane wani state ne daban to ashe mulki ma ana fassara shi da hannu haka kuma dukiya ana fassara ta da hannu to saboda haka sai sukan yi tawili domin kada a kamanta Allah da masu hannu sai ce ikon Allah ko mulkin Allah ko baiwar Allah ko kyautar Allah duk dai ana fassara shi da haka to dai duk da haka dai karshen magana dai duk abin da Allah ya faɗa mana mun yi imani da shi in mun ba mu san yadda abin yake ba shi ya san yadda abin yake mun yi imani da abin yadda abin yake a wurin sa yusu kai sai sha hannayen Allah na alheri a shimfiɗe suke annabi na ce kilta ya daihi yaminun duk hannayen Allah guda biyu ba na hagu duk na dama ne duk kyauta yake kilta ya daihi yaminun duk hannayen Allah guda biyu ba na hagu duk duk na dama ne kyauta yake ba iyaka mafsura ta ne yunfiku kaifa yasha wala yazidanna kaseeran minhum yadda ga dama yake yi Allah yusdu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir wani a bashi dukiyar da yawa har shi kansa bai san iyakan kuɗin da ya mallaka ba bai san iyakan gidajen da ya mallaka ba bai san iyakan abubuwan da ya mallaka ba sai ya kira waɗanda ya sa abu sun kawo littafi sun nuna masa bai san iyakan shanunsa ba sai ya kira gainatansa sun zo sun gaya masa wani kuma abincin da zai ci yau ba shi da shi sai ya nema duk ko Allah ne ya ba su haka yunfi kai fa sha'u kenan shi ko wannan mutum wanda bai da komai nema yake yi din nan wanda yake kwanci a asibiti yana ganin sa duk jikinsa duk jikinsa arziki wanda yake kwanci a asibiti yana ganin wanda ba yi da abin da zai ce amma lafiyarsa kalau marar lafiya na asibiti yana ganin wannan mutum duk jikinsa dukiya ne tun da yake yana tashi yana yana yana yana tafiya yana kwance yana yana yadda ya ga dama da jikinsa wancan ko yana kwance baya da iko to da wancan din yana da wata dukiya wadda za a raba gida biyu a raba lafiyar wannan gida biyu a bashi da wancan marar lafiyar zai yadda to haka dai yunfi kai fa sha'u wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra in dai gaba suke da kai da hasadan da abin da Allah ya baka to an dinga saukar maka da alkur'ani kenan an dinga ƙara maka bayyanan mu'jiza kenan sai dai su ƙara kafirci su kuma domin koyaushe alheri ya ƙaru a wurin mutumin da kake wa hasada shi ko bakin cikin sai ya ƙaru wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika ma unzila ilayka min rabbika alqur'anin da ake saukar maka kullum daga Allah ubangijinka wanda aka saukar da wanda ake saukarwa wallahi zai ƙara musu ɗuguyanan wato ɗaga kai wa kufran da kafirci da miyagun maganganu kullum aka saukar da alƙur'ani alheri ya ƙaru ga annabi alheri ya ƙaru ga musulmi su ko makiya masu haza da sharri ya ƙaru gare shi ya ƙaru gare su walazina naka sai da minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyamah su yahudawan da kansu ubangiji yake na jefa musu gaba da juna har tashin kiyama su ma kashe su kashe hudu ne tare da kafircinsu haɗaɗɗe ne a kafirci ra'ayinsu ɗaya ne amma su ma suna da suna da murji'a suna da ƙadariya suna da jabariya suna da mujassima su yahudawan ma kamar yadda yake a cikin akwai akwai alul bida'i masu wannan irin sifofin cikin yahudu ma akwai masu wannan irin aƙida ma'anan ƙadariya suna su ƙulla cewa Allah da ya yi ka yi maka ƙarfi ya yi maka hankali ya barka kai abin da ka dama duk abin da kai in mummuna kai kai kai abinka in kyakkyawa kai kai kai abinka kar kai mummunan aiki kace Allah ne ya saka kana so kace Allah ya maka zalunci kenan ya Allah dai zai tura ka kai mummunan aiki sannan ya saka a wuta to su kadariyawa ganin su duk abin da mutum ya aikata ko alheri ko sharri ba ruwan Allah shi ya aikata abin sa Allah ya riga ya riga ya bashi iko ya riga ya bashi hankali ya bashi tunani ya bashi tunanin alheri da na sharri in yi amfani da na alheri ya aikata alheri shi ya aikata ba ruwan Allah a faɗan su can fa in ya aikata sharri a tunaninsa can wanda Allah ya bashi shi ya aikata sharri ba ruwan Allah wai in in kace Allah ne ya tura mai aikata laifi ya aikata laifi kuma ya kama shi da shi ya sa shi a wuta kana so kace mutane Allah ya yi zalunci kenan a'a Allah ai dukan mu kayansa ne yanzu in ka kamo kajin ka kace a kamo su kajin ka ne kai kake ciyar da su kai kake ba su ruwa kai suka suka rika kace a kamo su da aka kamo sai ka jinjina wanda aka ce a yanka a dafa ko a gasa ko a soya wani laifi suka yi ganin daman ka ne kayan ka ne wa zai sa maka baki barin Allah mai yalwar rahama ne baya son a tambaye shi a lahira rabbana laula arsalta ilaina rasulan ba ai da kawai ya ga dama kawai ya kawo mutane duniya in ya kai lahira ya tura wadansu aljanna ganin daman sa ya tura wadansu wuta ganin daman sa ba wanda zai masa magana kayan sa ne to amma ba haka ya so ba sai ya ajiye mashi'arsa daban ya ajiye shari'arsa daban shari'a daban mashi'a daban wa amruhu yughayiru al-irada iz amma amru ta'atin ibada wato shari'arsa daban ya ce faman ya amal misqala zarratin khairan yarahu wanda aikata alheri ko mi kankantarsa zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda aikata sharri komi kankantarsa zai gani amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba wani wanda yake da wani nufi ko wani motsi ko wani kawaici ko wani iko sai Allah ya ga dama ala ila Allah tasiru umuru duk al'amura suna koma ga Allah to su kuma salaf suka ce su ba za su ce komai ba akan yadullahi yadda Allah ya faɗa duk an yi imani da shi haka والوينون ما قالوا بل يداهم سورتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه mun jefa kiyayya tsakanin su mun kasa su kashi hudu akwai kadariya akwai jabariya akwai mujassima akwai murja kadariya dai suka ce wallahu khalaqana wa nanu khalaqna amalana wannan sun tube Allah da ikon sa kenan Allah sun mai da shi kaman kaman mai yin motoci ko mai yin babura daga ya riga ya sayar shi kenan bai san halin da suke ciki ba Allah ba haka bane tun kana tun baka zo ba yana bin ka har ka zo duniya har ka mutu har kana lahira yana bin ka Allah ba zai rubuta kai ba shi mai kai ne kuma su jabariya su kuma suka ce duk laifin da mutum yayi ba ikon sa bane ai wal abdu kal qalam mutum ai kamar alqalamin Allah ne yanzu in alqalami yayi rubutu sai alqalami ne yayi ai mutum ne yayi mai alqalamin ne ya rubuta su kuma sun ce da laifi da da da aikin alheri duka Allah ne kawai yake yi to nan kuma su sun tura shari'a kenan sun tura shari'a kenan alhali ko an hana kada mutum ya zama man tasawwafa wala mai tafaqa faqat tazandaka sun tura shari'a kenan su kuma mujassimun su ne masu cewa Allah yana da hannaye Allah yana da fiska Allah yana da kafafuwa kuma komai nasa baya kama da namu amma yana da su wannan su ne mujassima a'udhu billahi yana zama ina tafiya ina tashi suna yin hujja da irin ayoyi masu yan fassara wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan su kuma murji'a suka ce duk mutumin da ya aikata aikin alheri ko wanda ya aikata aikin sharri karka ce komai ka bari sai ya je lahira ka bari sai ya je lahira mu a ganin mu kamar yadda kafiri in ya aikata alheri in ya je lahira ba zai samu aljanna ba komi alherinsa tun da kafiri ne bai imani ba mai imani ko bai yi sallah ba ko bai aikata komai ba iya je lahira ba wanda zai hana shi aljanna kamar yadda kafiri komai alherinsa ba zai shiga aljanna ba saboda ba imani to haka mumini ko ko bai yi sallah ba ko bai yi komai ba in ya je lahira aljanna zai shiga su ne murja to wannan duka hanyoyi ne na bata hanyar kirki dai ka yadda in Allah ya ce kayi kayi in Allah ya ce ka bari ka bari in ka kasa ka tuba shikenan ka bar wa Allah ikonsa kai bawansa ne yadda ya ga dama zai da kai وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة من جيفا من جيفا قيايا دقابا تكانين سهرزوا تاشن قيامة عداوة بغضاء قيايا عداوة غابة suna da fifiko tsakani akwai kiyayya daban gaba daban gaba ta fi kiyayya muni kowane mai gaba da kai makiyinka ne amma ba kowane makiyinka ne yake gaba da kai ba wani yana nan yana tare da kai baya gaba da kai amma bai son ka amma wanda yake gaba da kai kan baya son ka baya son ma mai son ka shine yake jero sunan guda biyu alƙana bainul adawata wal bagdaa mun jefa musu kiyayya da gaba tsakanin su ila mil kiyama har zuwa ran tashin kiyama su yahudu kullama auqaduna lil harbi atfaha Allah ya rasulullahi kai hakuri duk wutar da suka hura maka ta gaba zan zuba mata ruwa ba za su yi komai da kai ba ya rasulullahi adfa'a Allah kullama auqadu naran lil harbi ko yaushe suka hura wata wuta ta gaba adfa'a Allah Allah yana kashe maka ita ya Rasulullah zaka zauna lafiya har shekara goma da zaka yi a nan Madina ba za su iya yin komai da ka ba ya Rasulullah kullama auqadu naran lil harbi adfa'a Allah wa yas'auna fil ardi fasada su yahudu sun riga sun baci banda aikin na babu abin da suke aikatawa a bayan kasa wallahi shi Allah la yuhibbul mufsidin baya son masu banna kuma haka Allah ya ga dama har kullum har yanzu da muke maganan nan duk bannan da take faruwa a duniya yawancin ta ta yahudu ne su secret society da cusa gaba tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da cusa gaba tsakanin musulmi da musulmi da junansu da cusa gaba tsakanin daula da daula duk dai komi na gaba su suke tafiyar da shi saboda Allah ya jarrabe su su ne masu manyan kuɗaɗe a duniya su ne masu manyan kamfanoni a duniya duk da Allah ya riga ya la'ance su ne cewa ba za su yi mulki ba kawai ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم za su ce wai ka dawo garin nan da ka dawo garin nan ka zo musu da ci'umi zuwanka ya kawo musu talauci ya kawo musu fari ya kawo musu rashin komai ai da daga zuwanka da sun karbe ka sun yi imani da kai ai da ba haka za su gani ba wala wannan amanu da sun yi imani da kai sun yi imani da alqur'ani wala wannan amanu wattaqau sun bar yin maganan maganan banza sun ji tsoron Allah ba sa faɗin maganan banza ba sa cin rashuwa ba sa sukanka sun yi imani da abin da littafin su ya faɗa naka sun yi imani littafin naka sun yi imani da kai sun ji tsoron Allah la fatahana alaihim barakatin minas sama'i wal da sai mu bude musu albarka sama da ƙasa da mun bude musu albarka sama da ƙasa wala wannan ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna an sayyi'atihim wa adkhalnahum jannatin na'im walau anna ahlul kitabi da waɗannan yahudu masu cewa yadullahi maghlulatun wanda suke karan talauci da matsuwa da wahala sun kiyaye daga zuwanka garin nan ne wannan abu ya same su wala wannan ahlul kitabi amanu da dai su wasu littafin nan sun yi imani wattaqau sun ji tsoron Allah la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun yafe musu zunuban su da suka wuce wala arkhalnahum jannatin na'im da sun je lahira mun ba su aljanna ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتانا عليهم ولو انهم امنوا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوريه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون ولو انهم داسوا يهود امنوا سني ايماني واتقوا سنجي تورم الله lafatana alaihim barakatun minas sama'i wal ard walau annahum aqamu at-taurata wal injila da sun yi imani da at-taurat da suke cewa sun yi imani da ita su yahudu da su kuma nasara sun yi imani da injila da suke cewa sun yi imani da injila din tunda aka ce ahlul kitabi nan an hada su ga baki daya da dai yahudu sun yi imani da at-taura to ba za su kafircewa annabi isa ba ba za su kafircewa annabi muhammadu ba da sun yi imani da taura da sun yi imani da injila su nasara da ba za su kafirce annabi Muhammadu ba saboda haka jawala wannan aqamu taura ta injila da sun tsaya kan hukunce hukuncen at-taura sun yi aiki da ita wal injila nasara kuma sun yi aiki da injila to lafatana alaihim barakatun minas samai wal ardh walau na qamu tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim kuma suka tsaya suka yi aiki da alqur'ani sabon nan da aka saukar musu daga ubangijinsu la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da abinci ya zo musu ta sama da ta ƙasa sun ci abinci da sun ci abinci ta sama da ta ƙasa la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muktasida amma gafara yahudu ba ba dukkan ku yahudu nake nufi ba amma gafara nasara ba dukkan ku nasara nake nufi ba fa minhum ummatun muktasida a cikin yahudu akwai mutanen kirki a cikin nasara akwai mutanen kirki wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu amma yawancin yahudu da yawancin nasara miyagun mutane ne aikin da suke aikata mu muna aiki ne wannan yana faɗa mana cewa idan mutane sun yi imani da Allah sun bi umarnin Allah Allah ba zai matsa musu ba zai saukar musu da albarka mai yawa a can baya ce wala wannan alal kitabi amanu wattaqaw la kaffarna anhum sayi'atin wa arsalnahum jannatin na'im wajen kaffarna anhum sayi'atin ana ana kenan a tuba yi istighfari a samu yafewan zunubi a duniya a samu shigan aljanna a lahira nan kuma yace wala wannan aqamut tawrata wal injila wa unzila min rabbil la akalu min fawqi min tahti arjulihim in an bi umarnin at-taura da injila da alqur'ani za a sama cikin alqur'ani fa qultu astaghfiru rabbakum thumma fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara idan mutane sun yi istighfari da yawa Allah zai sako musu ruwan sama ishe su bayan ya musu gafara din kuma ya ba su abinci isasshe gonaki su yi kyau kuma a samu dukiya mai yawa a samu ‘ya'ya mai yawa fakultu ta rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin za a ba ku dukiya mai yawa wa bani da ‘ya'ya aihuwa mai yawa wa yaj'alakum jannati ya ba ku gonaki amfanin gona mai yawa wa yaj'alakum anharan ya ba ku dam dam ruwa yayi yawa duk istighfar yake jawo wannan to a wani wuri yana ce wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yuti kulli dhi fadlin fadla ku istighfari da yawa in kun yi istighfari da yawa to Allah zai yadda ku dadin zaman duniya zai ba ku wata falalar da ba ku sani ba to anan kuna ganin halin da duniya take ciki a yanzu ba kaman halin da bane riguna sun yi yawa zannuwa sun yi yawa abinci ya yi yawa gidaje sun yi yawa dukiya ta yi yawa ‘ya'ya sun yi yawa gine-gine sun yi yawa alhazai sun yi yawa alherai sun yi yawa dalili istighfari ya yi yawa ba taɓa samun duniyar da ake cika ta da istighfari irin wannan duniya ba domin yanzu nan in mutum mutum goma a kaduna sun shiga ɗariƙar tijaniya istighfari talatin istighfari ɗari biyu da talatin talatin sau goma ya ƙaru a duniya kenan da yake yusri sama alaikum midiraran shi ruwan saman in yazo zai zuba a gonan mai istighfari ne a duniya zai zuba ashe yawan su a duniya shine yake yawanta abin da Allah ya alkawari din ba wai lalle sai mai yin istighfarin ne shi kadai za a yi wa ba a'a fa qultu sabira bakum annahu kana ghaffara yursilu sama alaikum yace midara wa yubdilukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara saboda haka yawaita istighfarin saboda alherai su yawa ولأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم منهم أتكين يهود ونصارى أكوي أمة مقتصدة أهل التوراة أكوي أمة مقتصدة أهل الإنجيل أكوي أمة مقتصدة لو كتن دعك تبقى كتبنا لي فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وأن سكا يحكمتي دئتا هل ينزو أمة مقتصدة هل هو النبي كنا wali ya kuma injili bima anzala Allah fihi wanda suka aike da injila har zuwan annabi ummatun muktasida kenan sune suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaseerun minhu amma yawancin su amma ya malun abinda suke aikata bashi da ke yahudu nasara sun kafircewa annabi Isa su yahudu sun kafirce annabi Muhammadu su yahudu nasara kuma sun kafircewa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma annabi Isa sun ɗaukaka darajarsa fiye da yadda Allah ya ajiye shi Allah ya ajiye shi bawansa ne manzansa ne mai daraja aya ce gare shi يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول Allah ya fiskanto manzon Allah yana magana da shi a yanzu ba ya ahlal kitabi kaman da ba ba ya ayyuhal ladzina amanu kaman da ba yanzu kan da mai gida ake magana sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhar rasulu ya kai wannan babban manzo ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da aikan Allah wanda Allah ya saukar maka domin shi manzo Allah shi da tushen malanta duk gaba ki da can baya an ce manyan malaman yahudu duk sharrin da jahilai suke aikatawa su ne tattarin wannan sharrin su dai jahilai ma'aikata ne amma tattarin sharrin su malaman su ne saboda haka za a faɗa manzo Allah da farko sallallahu alaihi wa sallam domin shi ne tushen malanta kamu a koma kan malamai magadansa in an yi magana da shi anan za a yi magana da malamai magadansa a ce musu wa iza khadha Allahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah ya dauki alkawari da malamai za su yi bayanin addinin Allah wa mutane gaba ɗaya ba za su ɓoye ba to nan da mai gidan za a fara yin magana ya ayyuhar rasulu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abinda Allah ubangijinka ya saukar maka daga gare shi ka isar da shi fa in lam taf'al fama ballagta risalati idan baka isar da aikan Allah ba to kenan baka isar da in dai ka rage wani abu to baka isar da aikan Allah ba kenan sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama sauran wata uku da kwana uku ya bar duniya ran juma'a da la'asar a arafa sai da ya daga hannu ya tambayi Allah ce Allahumma hal ballagtu Allah in ce ko na isar da aika Allah ka shaida na isar da aikanka kuma jama'a kowa ya shaida na isar da aikan Allah liyuballighi shahidu minkum al-ghaib duk wanda ya halarta a nan ya gaya wanda bai halarta ba kanan dukkan mu gabaki dai musulmi muka tabbatar manzo Allah ya isar da aika gabakin gabaki da aikan Allah abinda Allah ya dora masa iri uku ne akwai wanda yake tsakanin sa shi da shi wa auhi ila abdi ma auhi wani bai san ma menene ba don bai shafe mu ba abu ne tsakanin Allah da annabi akwai kuwa wanda aka ce ya isar shine dukkan hukunce hukuncen addinin da Allah ya aiko shi ya isar akwai kuma wanda aka ce in ya ga dama ya magana akan in ya ga dama ya shiru shine labarai da hikayoyi da kissoshi da abubuwan da za su faru bayansa a zamane masu zuwa to ya faɗi waɗansu ya yi shiru da waɗansu ko wannan ba a ɗora masa dole ya isar ba saboda irin waɗannan ne irin waɗancan waɗanda in ya ga waɗansu mutane yakan gaya musu wanda suke mazone ya gaya musu irin wannan saboda suna da yanayin karɓan irin wannan akwai abubuwan da zai gaya wa abu huraira abu huraira ji tsoron faɗa a duniya akwai abubuwan da zai gaya wa abu zarrin abu zarrin bai gaya kowa ba sai da abun ya zama dole abu zarrin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaune da shi yace abu zarrin kai masoyina ne kai halilina ne kar ka yadda ka kwana da kuɗi watakila makwabcinka ya kwana da yunwa abu zarrin to ya masa wasiyoyi irin waɗannan wanda suka shafe shi abu zarrin to wata rana ana ana zaune annabi ya hango abu zarrin ya ce abu zarrin wancan kun aba zarrin wancan Allah sa wannan wancan mutum ya zama abu zarrin ne tiyatiwa da hu ya mutuwa da hu ya kwasuwa da hu zai mutu shi kadai za a tashi shi kadai sai ya zo manzala ce abu zarrin wani abu zai same ka a bayana sai haƙuri sai ta in ce ku abin daga Allah zai zo ya rasu ce daga Allah ce ba komai ya rasu ba komai daga Allah ne ya zo abinsa ya zo manzala da ya bar duniya aka naɗa sai na bakar ya zo ya sallama zai mu baya da ya sallama sai aka ce wani ya ce abu zarrin ne ce ku ce sai shigo da ya zo ya gaisuwa sai ce abu zarrin abinda annabi yace zai same ka ina roƙon Allah kar abin ya same ka a zamani yace amin amin amin ya kalimatu rasulullahi ya fita bayan shekara biyu da wata uku sai na bakar ya rasu aka nada sai na umaru da ya shigo zai sallama ya sallama zai mubaya'a wane ne aka ce abu zarrin ce shigo a ce shigo da ya shigo ya gaisuwa ya mubaya'a sai na umaru ce abu zarrin abinda annabi ce zai same ka din ina fata kar Allah ya sa ya same ka a zamani yace amin amin amin da ya shekara goma da wata shida da kwana goma sha uku sai na baru ya rasu aka naɗa sai na usmanu da ya sallama aka ce wa ake sallama aka ce abu zarri ne ya ce to in ga dama ku ce ya zo aka ce wai halifa ce in ga dama ka zo ya shigo ya gaisuwa ya gaishe amsa ce anta allazi taquma annaka khairun min abi bakr wa umar kai ne ke cewa ka ga abubakar da umar ko ya ce wallahi ban faɗa ba wallahi ban faɗa ba ka ce akwai wani abin da annabi faɗa bai faɗa musu ba yace ni abin da na faɗa khalili na ya ce kar in yadda in yi bacci sai na yi shafa'i da witiri kar in bar azumi a cikin kowane wata in samu kwanakin da zan yi azumi cikin kowane wata ya ce kar in yadda kwana da kuɗi wata kila makwabci na ya kwana da yunwa saboda haka ni ba aha ka ce ka ce Abubakar da Umar kenan ai shu bai musu wannan wasiyar ba kar kai masa kare ce wallahi na fi karfin yi wa annabi Muhammad kariya sallallahu alaihi wa sallam to abu tsarin ya taɓa wajen manzo Allah ce ya rasulullahi kana tura mutane suna zama gwamnoni suna zama masu kira zuwa ga Allah a kasashe ni baka tura je zauna a nan kai irin wannan ba zai dace da kai ba kai irin mu ne mu zauna tare ya shi sai ya ce to zai jarraba shi ya tabbata maganan abu zarrin din nan gaskiya ne ko yanke ne sai ce to tafi kai wazi je ka gari kaza kai wazi ya ce to an gama sai ya tafi gari sai sai nasu wani rubuta kada maza maza a kai wa gwamnan wannan gari a gaya masa ga sahabin manzon Allah Abu Zarri da zuwan sai ɗebi kuɗi ya cika a jaka dirhami dubu a kai masa da sahabi ce an kawo masa taimako ne saboda shi bako ne rana ta kusan faduwa a aiki yaro a ce mistik aka yi maza maza ya mai da kuɗin nan kenan sai gwamna ya aikata haka aka yi Abu Zarri ya gode ya gode ya gode rana tana faduwa sai yaro ya dawo kai mini rai ashe ba wurinka aka aike ni ba ba wurinka aka aike ni ba an ce ka bani kuɗin nan mai da shi wa mai shi ba wurinka bane ya ce wallahi yaro babu kuɗin duk sun ƙare wallahi ba na kwana da kuɗi da Allah ka je ka bashi hakuri ba zai kashe ka ba na yi maka alkawari gobe Allah zai bani wannan kuɗin ka zo ka karɓa wallahi ba na kwana da kuɗi ne ni ba zan kwana da kuɗi ba na kwana da kuɗi shikenan gari ya waye ya samu kuɗi ya bayar aka kai sai wannan gwamna ya rubuta takarda ya aika sai na usman sai na usman ya tabbata wannan magana gaskiya ne to yanzu wannan irin keɓantaka na sai na abu abu zarrin to ka zan kowaɗanne da irin yanayinsu annabi yana magana da su haka abu hurairah ya ce karatun da na karɓa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na sa wata jaka a gabana wata jaka ko na ɗaga cinya ta na danne idan na fito da wanda na danne a cinya ta inda na faɗa ƙuli a hazal bal'umu za a yanke wannan makogoron in na faɗi wanda na ƙoyin nan in na faɗa za a yanke wannan makogoro to saboda haka duk abin da Allah ya shiryo na addini da shari'a gabaki ɗaya manzon Allah ya isar da shi sahabbai sun karɓa sun isar da tabi'ai tabi'ai sun karɓa sun isar da tabi'u tabi'ina har ya iso gare mu ko har zuwa tashin duniya lokacin da Allah ya ga dama annabi ya isar da dukkan aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai da abin da yake bance tsakaninsa shi da Allah wanda bai shafe mu ba mu halitta sai ko abin da aka bashi daman in ya ga dama ya faɗa ya dubo yanayin waɗansu mutane wanda abin yake kama da su ya gaya musu to wannan kenan fa illam tabar ma ballakta risalati wallahu Allah ya asmuka minan nas kada ka ji tsoro ya rasulullah Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane ba abin da zai same ka wallahu ya asmuka minan nas Allah sani Allah la yahdi al-qawmal kafirin baya shiryar da kafirai waɗannan yahudawa da nasara ba zai shiryar da su hanyar shiga aljanna ba tambaya wai tambaya ka ce yin hukuncin abu zarrin ato ba yadda za a tafiyar da addini in ba kuɗi su sai na usmanu aikinsu kenan shi sai na abu zarrin kuma aikinsa kenan wannan mutanen ala zuhud wata kashuf wannan mutanen zuhudu ne wannan kuma mutanen tafiyar da harkar addini zahiri da baɗini ne Allah ya mana gafara Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman Allah saka shi wannan mu da alheri ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira Allah kiyaye mu ya kiyaye mana imani mu kiyaye mana addini mu ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah saukar da albarka a Najeriya Allah biya bukatun mu da bukatun wanda muke musu addu'a musulman addu'a wurin Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah jikan musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين